والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da lafiya ashirin da biyar ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da shi daga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba mantawa mun tsaya a darasi na ɗari da biyar za kuma mu tashi darasi na ɗari da shida hadisi na ɗari bakwai da sha hudu in sha Allah ta'ala na cikin kitabu siyam za kuma mu tashi babi na kitabu siyam kitabu ne na sha uku za mu tashi babi na talatin da biyar ma da yake babu nahi an so mu da liman da bazara bi babu da yake bayani akan hani abu tayin azumin kullum tsawon rayuwar mutum a cikin azumi kawai yake tsawon rayuwa ga wanda zai yi rutu da haka amma kada ka fahimci cewa ana bayani akan wanda ba zai cuci da hakan ba yake ba ko ba haka baya ba kamar yadda Allah yake cewa ni ma jakiran wani ma kafura ai ba za ki yaka ba ka ba yawa kalmomin gaba sun nuna ma cewa kamar wani gaje ake ba to sai yake an kuta bi hakan ko kuma wani haƙi ne kubuce masa mutum zai yi azumi ko da ba kullum din ba amma akwai wani haƙi da zai kubuce ba azumin kwallon ba ne haƙi daga cikin haƙoƙi da za mu biya nan gaba zai kubuce to ya kamata ya san wato bai kamata ya ba aw lam yaqdir alayhi wa yadi ko kuma ya zo zai dai azumi da zanzu ranar sallah karama da babba da ayyamun tashri da ake na sallah babba sha ɗaya sha biyu sha uku wayannan kwanakin ya zanzu su ma a cikin yana yin azumi ko kuma wani dalili zai yi azumi a wannan sai ce wa bayan tabbir sau yawmin da kuma wato bayanin falalar azumta wani wani tsari yaumin da kuma wato ajiye ajiye a wani abin da ke ya mata wuce yau a yi gobe a huta hadisi na ɗari bakwai da sha hudu an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma an karɓo daga abdullahi da amr bin al-as Allah ya kara musu yadda kare yake أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخبر رسول الله دم علي لما كان لابد an zantar da mazun kira da abin da Allah ta bada gari an ba wa annaba alaihi salatu wassalam labari cewa anni aqulu ni ina cewa wallahi na rage da Allah la asuma nan na zan kai azumi ko wani yi duk yini da yazo zan ta azumi to sai aka ji aka yi annabi abdullahi ya amru da aka ya faɗi wannan wala kuman nan laila ma kuma zan kai tsayuwar dare tsawon rayuwa ta saboda bin sa da Allah da kaunar sa da Allah kullum ya yi azumi ya yi ya yi tsayuwar dare kullum da Allah fa qultu lahu sai na ce da shi kad qultuhu bi abi wa anta ummi lalle ko wato sai nufi da ke kada kuntu bi abi an da ummi hakika haka yake ana ku yawa hakika wato na faɗa haka bi abi an da ummi wato mahaifina yadda za ku ga ruwayar ta yanki a ɗaya ruwayar annabi tambaye ce yace da shi shin ka faɗi wannan tasbiti zai ka faɗa sai ce kadu ba kultu lahu kadu kultu sai ce na faɗa dan baka je gurin ba sai ka ga kamar zancen da ta ba annabi ne mai tambaya yace ka faɗi wannan kalmar da aka ce ka faɗa sai wa za ka ga azumi da rayuwar ka ce wato sai wa dara kullun sai ce ya rasulullah ji annabi ba ya makariya idan ma kai Allah ne juro malaika jibril ya zo ga ba to yi za ka abin da ba sai masa kariya duk wanda ya zo ga wanda gaskiya yake ba sai ce na faɗa ya ji an da wuri sai ce mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ga ya rasulallah wannan mun sha fara wannan kalmar shi ne wato girmamawa ce ga annabi alaihi salatu wasalam cewa za su iya rasa komai a kansa kala sai annabi ya ce fa innaka la tastati a wadani to bari in gaya ba wannan abin da ka faɗa ba za ka iya ba kullun azumi kullun sallah gaskiya ba za ka iya ba fatum wa abdi shawara ta kai azumi yau gobe ka huta fatum wa abdi to kaga anan bi wani irin jiri jiri labari ne ko me yake iyawa ya dillo ala rutu to wannan irin zane umarni ke na annabi ya masa cewa lallai ya yi idan annabi ya yi umarni mutum ya gini da ya yi ya yi sabo to a irin wayannan wuraren za ka rika fahimtar fitu na hadisai da cikin bayan malamai cewa ba kowane umarni wani yake zuwa akwai amru na jiri kama a zuwan shawara ni na ganin da ka za ka yi to ka yi salama a gani a hausa ba a ce to ka yi salama ba wai kawai tafi kai kaza ba to sai annabi ya ce fa kuma afkir wa qum wa nam sannan ka rika kiyamul layli sannan kuma kai barci in kai kiyamul layli na wani lokaci wani lokacin kuma ka kwanta wa sun min ash-shahri thalathata ayyam ka rika azamjar kwana uku kacal a wata daya a cikin wata sha uku sha uku sha biyar duk da dai cewa nan annabi bai ce ayyamun bid ba amma muna da hadisin da ya nuna haka to shi za a kuma da nan kace ayyamun bid ko mutum da yi shi ba ya halatta ya azumin a kwana uku ne a wata ba dole sai sha uku sha uku sha biyar ba shi wannan mutaƙin ne da sha uku sha uku sha biyar amma ya halatta kawai ka ɗauki sha bakwai sha takwas sha tara kai kamar mun biya ma a cikin hadisin Anas a cikin jama'in Muhammadiyya Tirmidhi ya kawo ba dole sai ya uku ya hudu ya ce saboda ni saboda wanda gurin da aka ya ba man da a cikin hasan ne bala huwa ajru amsari ya ta ga wannan duka irin wannan bayyana wani suka dauko ta ce wala ba ta yi zuci shawwal a cikin shawwal ba wanda wannan gurgo bayyana Tintin an san da ita ba, kun san malamai suna da wani abu wai halin tsoron idan mutum yana so a san shi kawai ko kuma yana so ya harki da hasu zai dauko ba da wanda ya san cewa tun malamai sun san da ya zama shekara kaza an fitakar da an san marzuri ya ce zai kawo ta wanda ba ka karatu su dauka sabon karatu ne ba sabo ba Tuntuni malamin da kaga ya zo yana karatu akan wannan matsalar ya san ta amma ya san ba ta da fa'ida a gurin ɗalibi sai ka koma ba raje a kawai ya baka wanda kai ɗalibin ilimi kan ƙauye yake abin da zai ɗauka ya je aiki da shi ya ba Allah ya shiga aljanna shi ne abin da yake bukata amma matsalar wata da ake cewa akwai wanda suke bayar da cewa duk shewar ba iya duk shewar ba tintin akwai da kuma tintin ba da suka ba da ba tintin shekara da shekaru aka ba da abu da akan amma kaga da aka samu wasu sun yi magana a kai kawai yan social media da masu labarai ka san masu labarai suna ɗaya da cikin masu lalata abubuwa yanzu dan a fahimta ta akwai matsalar da ba ma hikima ka kasa gidan rediyo ka ce an ce kaza domin ƙara ba ta ƙarfi kake da ba an babbara ɗin amma yanzu wasu ma ba su ji ba da ƙara faɗa a rediyo to sai ka gaya musu akwai fatoyin da ba su da fa'ida har ka ga wai suna bibiya a kwana uku akwai gidajen rediyo da sun kware a wajen yaɗa irin wannan shirin a kwana uku ya ana tuntuɓar malamai shi ne na taɓa gaya wani na ce masa ni da na kai matsayin malamin da za su tuntuɓa in suka zo wallahi ko ne zuwa ke wannan ai ba matsala ba ce da za ka ji ka ba ka yaɗa tare saboda za ka rusa mutane ba matsala ba ce to amma sai ka gano zo wani shi ma ya zai yana bayani me za ka bayani a kan wannan ta ci da za ta yi so da haka wannan shi ne ko kuma su ji wani haushakin malami ya fatawa a kan wani abu sai a koma gurin wani albasiri iri na to shi ne ƙarin bayani don rashin wani wanda ko wanda ya riga wannan bayanin mukbil abdi shi kansa wanda ya tambaya malamin da ne to kaga wannan ai gwara ne wani ne to shi za su da zorin wanda ya kace a kawai ga ya ba shi da fa'ida ko da yake ka rika yi duk aikin da za ka yi ka gare kyakkyawan niyyar da za ka taimaka al'ummar musulmi ba ka ce da ba zuwa to kuma yanzu da yawa haka ake gawo sun gama ya ka fyaɗe duk yara sun zama yin fyaɗe yanzu kuma zuwa ake adawa har da addini ita ba a ta fito da controversial abubuwa shi kenan kawai mutum akwai wanda bai da alaƙa da makaranta ko ta titin ko wannan abin da aka faɗa a yanzu shi ne haka daga na ake fadda yi ba shi da alaƙa kwata-kwata wanda ya ji a daidai shi ne abin da zai dauko ko kuma a ɗauko fatawar ya fara bayani sai a kashe akwai wanda wata biyu a hanya a daji ya da ya rage wanda iya inda ka kada yin da iya na ya rage gobe ba zai ba za a dora da shi ba kaki ba da Allah ya zaure ku saboda haka wannan shi ne ɗaya daga cikin matsalolin da ya kamata wato mu lura ka gani a nan da ya kawo zai ce fa inna al'adara da ya ake amsaliya domin kowane kyakkyawa aiki za a ba da ladansa goma idan ka yi ɗaya to za a ninka ma lada goma shi ne na jan gaya muku abin da wani mafi a cikin magabata yake na ɗan zalla wa kasira man galabar alai a man galabar a adu a karatu duk wannan da ya tsaya da jarin da ya yi gomayyar sa ya yi alala ya tashi ka duba baka ga zunubi idan mutum ya yi zunubi ɗaya za a baki amma idan ya aikin lada sai an rinka lada sau goma duk wanda ka ga an je an ce ba amma man sakulat mawazinu wa amma man kafat mawazinu ba ummu hawiya ya tantance shi ga wutar ba karamar san duniya ba ne wallahi ya kamata shi ga wutar to shi ne abin da ake magana Allah ya kiyaye to shi ne kaga yake wa zalika mithlu siyam ad-dahr wannan shi ne misalin adumjar irin gaba ɗaya ko zamani gaba ɗaya قلت سينا إني أريد أفضل من ذلك قلت له في أبلا أمرنا عزيز يا رسول الله ني فبأيا في يد حما أدني أتيني ولا أبا وتا بيهم كلا سوى إنا جي لكني قال إني فتن يوما دعنا بيجي تكي أزمني وأفكر يومني sai kai kwana biyu ba kai azumin ba azumi yau kenan a wata goma ko قلت sai na ce ni wuce ku afdala min dalik yace ya rasulullah ai da ni biye da haka ina da karfin da zai iya yi biye da haka kana sai annabi ya ce fa tun yau man wa aktir yau man to ga ya ni ta jira wata yau kai gobe ka huta fadalika siyam daud dan ma akwai inda da shi a tare shi wannan shine azabun annabi daud alaihi salam aduwa kaga annabi daud ba make ne mutai kira sannan kuma yin azumin sa wa huwa afdalu siyam annabi yace shi yafi kowanne azumi falala wa qultu sai yace wani inni wani wani ku afdalu min zalik ina da ikon yin fiye da haka shi mataki a kyale shi kawai eh shi za su wata guguwa kan da dole da kyau da mara kyau da mataki yake da biya to shi za a ce to a yi kokari a raini wato murahatarsa a dole ta jinin sa idan nan ka yi kai shekara goma ya fara haura nan to zan so kusancin ka da shi ya fara ƙarfi fiye da da ina ga yawa in ba haka ba za ka waye gari sai lokacin da ya gama lalacewa za ka faɗa da Allah idan ɗan litin su na shaye shaye suna so sa je ya narke a cikin ka gane musamman ɗan ka mai shiru shiru ina yau faɗa wannan ka ji an zo an faɗi kalma a gida sai iyayen su rika cewa kyau da kawai munafiki dan zahiri ko ƙarya aka yi wannan da tariki kalma ka ja mata layi ka bincika haka ake yi ko ƙarya wani ya zo ya mara bincika in ba haka ba za ka tashi farka ba sai lokacin da ya lalace kuma ba za ka iya gyara shi ba ya kama tafiya haka ɗabi'ar take ko da yaushe ai ɗaya daga cikin likitocin gaba akwai makiyanta shi makiyanta abin da baka yi ba ma zai faɗa to idan ya zo faɗa ya ce ga ya kai kokari kar ka yi shi ke domin so ya ce ka yi baka yi bai ya faɗa ina ka kayi yawwa ai bai shi ne yana cikin masu taimaka ba baka ji wasu magawa da suna cewa Allah kada ka kake musu yan da wuri da ba ji mana hasara domin suka da kuma jiyar haka tafiya ne idan neman mata yake sai lokacin da yi narki za ka ji ba wanda yana cewa wanda yake neman mata baya iya jira ba da shi bane kawai dai ana faɗar abin yana da wahalar sha'ani saboda shi ne neman mata ɗabi'a da matsalarsa zawaki yake zama mai ɗan kwaɗayi ne duk daɗin abokin gidansa idan ya fito waje kamar mai azumi ne da ya fito waje yayin da mutum yake azumi za a ga duk abin da ya gani da ya siya idan aka sha ruwa shi ga Allah ka je ka gani abubuwa goma da ya da wahala ya ya ci guda uku to madana shi ya fi mai azumi kwaɗayi duk yadda masu da ta kai a cikin gida to zai je da marmarin da za a ga wata fitata a waje yana marmarin da to shi za su ke cewa baya dinawa yana dinawa yana iya dinawa Allah ya ce mu ji ko yaya abin ya huda shi yana gaya wa Allah ya yi ne abu kuma zai dina ana samu na taɓa ba ku labarin wani mun yi sallah a makaranta a ma'azarta sai ya ce mu malam mun fito ban san cewa da yake malam da Allah ka sa da addu'a kuma ku rufe ba da wani nake ko shi ke nan ba mun rufe wa mata wa'azi nake so sai yake mun kaga ta nan ni ma'aikaci ne a gidan da gwamnati yake kuma ba zan koye ma ba yake ni mutum ne promiscuous ne neman matan ya yake amma yanzu ‘ya'yana mata sun girma yace abin ya fara bani tsoro gaskiya na dinga amma kuma na gaya wa iyali na nace mata na dina amma zan tsara aure yace sai ta kira ni tace mun gaje ka cigaba da harkar da kake ne wannan matsala yace ita ce wallahi ita take da mun yace ya yi ya dina amma ba ma sai ta ce wai ta da yoyi jaware ne shi gaba ina yin kishiyar gida gwara ta wajen wani kishiyar ko shi ne aka yi wani wani wani na taɓa ganin wani gidan da wata mawukaci ya san san tana ta rudu kayan aiki wai ya ɗakin amarya ko a wannan shi ɗakin amarya sunan akwai wanda kishiyar gida gwara ta wajen shi ma wannan ɗakin amarya ai kaga wato hauka ne sun duru kuma yaran da suka rika yi ko ni na san wanda ta gwada ita da ta gwada ita wuce gona da yi ma da ta rote kayan ta kunna gidan wuta Allah na sani kuma wannan suka gani to shi sa ake faɗa ba komai ba kullum ma yu'arafu yuqal dole sai an kiyaye an fahimta da kyau ko to wannan shi to kaga matashi lokacin da yake kan ganiyar sa yana buƙatar a taimaka wajen wato tarere da rizar da a ciki shi za ku gaba lokacin da aka yi corona wata takwas ko bakwai a daidai wannan lokacin ana ta abubuwa ba makaranta amma daga baya ana kasuwa muka ta ba wa iyaye shawara in ka fito za ka tafi kana kallon ɗan kakogon gida ya ji ku tafi a wannan wata bakwai din yaran da aka lalata suna da yawa Allah ko kwanaki mun yi wani analysis cewa akwai yaran da zaman corona su koyi yayi ne yawa Allah ya tsawo to shi ne yake gaya mana nan kaga yake annabi ya gaya mana haka yake fa dalika siyamu walalika siyamu Dawud kade ka sa hannunka sai yace wannan shine azumi annabi Dawud alaihi salatu wassalam wa huwa afdalu siyam shine mafi falalar azumi kuma wa kullu sai nake inni uqifu afdala min zalik yace ina da ikon da zai iya yi fiye da haka faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace la afdala min zalik ba wani azumi da ya baka kuma haka shi ne yake la sama la sama ne man sama dara duk wanda ya alfi zamanin sa gaba ɗaya ba shi da azumi in dai ba ta wancan hanyar gonan da ba a ba shi lada ne mutum ya rika azumi kullum babu wannan azumi babu ba za mu ji zuwa za ku ji abu abdullahi bin amr bin al-asim daga karshe ne zai faru da shi domin hadisan sai na lafi ta biya hadisi na gaba 715 to ka kafin mu wuce hadisin yana so nuna mana cewa wato yana hadin annayu anil gulu fi ani abu da wuce gona da yake a ji ba a san sa domin wannan shari'a ta mu mai sauki ce addinin ne sannan hadisin ya nuna mana iyakar azumin nafila shine siyamu dawud sannan abu na uku mun ga yadda abdullahi da abu dan abu yake da kwaɗayin addini san addini ne da san Allah naka mun gani sannan abu na hudu shi ne sauƙin a shari'ar musulunci kamar yadda na gaya muku ɗaya ruwayar cewa ya alam ukubar annaka taqumul laila wa tasumun nahar shine farkon ɗaya ruwayar shin ba a ba da labarin cewa kullum kana tsayuwar dare kana kuma qiyamul layl kana azumi ba kullum to shine shi gaba yace kuntu inni af'alu zalik a wannan ruwayar yace eh ya rasulullah ina yi kaje zuwa حديث نبي وقوع الشاجر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله النبي يقول لي يا ابي عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل كاشنا ما shin ba ba da labarin cewa kullum kana tsayuwar dare ba kuma kana azumi kullum ba kulli sai nake bala ya rasulullahi yace haka ne ya ma'aikin Allah kada sai yace bala ta fa'al wannan ba ne haka ne hani ko fala taf'al kar ka so ba sun aftir to ga umarni kai azumi yau gobe kai ka huta wa qum wa nam kai bacci sannan kai ka ka tashi da kiyamun dai fa inna li jasadika alayka haqqan to ga abubuwan da suke da haƙoƙi akan mutum domin jikin yana da haƙƙi a kanka wa inna li aynika alayka haqqan idaninka suna da haƙƙi a kanka ba annabi ya ga igiya maka da a masallaci zai iya ce tawaye aka ce tawaye wata sahabiya eh ya sala mun biya a da wurin umra wata sahabiya ce annabi ya ga igiya an makala a cikin masallaci yanzu aka ce wannan aka ce wai makalewa take a cikin dan ta baya tana sallar dare kullum ga bacci a idan da azzulallahu idan nake adabul mufrad yana cikin da tawanda yana salabar din mu na masallacin nan wajibi ya dawo mun biya shi shekara goma da daya baya ya dai ko jari ko wala mamman zai jari wajen jan 2009 haka to kai ka nemo mu wanda shi malam Muhammad Muhammad ya yi mu dan sahabiyar amma tana an faɗe da hadisin zai nemo mana wanda shi dan na tunowa yana zaune na biya yana gurin to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yake a yanke igiyar a cire ta yace duk wanda yake jin bacci idan yana jin bacci ya tafi ya kwanta in ba bacci a idan sai dawo ya dalla domin kada ya je ya rika dakin Allah a sallah yawa ka duba ka ga saukin addini bacci ai bacci kana jin sa kawai kai shine misalin da na bayar wai direba ne yana jin bacci yadda ya zo sai kawai fasinjoji suka matsi cewa kawai a gabi can da ya je ya ce dan matsayi wani gwamnati goma kamar da yadda suka faɗa kawai ya hau mota suka to ana towa hanya baki ya dawo suka yi hatsari duk da yawa an mutu aka mutu wai shi ne ake tambaya wai zai azumi ko ba ba eh shi direba shi bai mutu ba dan duniya yana nan shi bai mutu ba wai zai azumi ko ba zai ba aka tambaye ni na ce zai azumi ya iya sani na sai aka ce guda ɗaya ne ko dukansu yanzu zuwa ake waya ta wuka zabar ya yi azumi da sai kawai na iya mutum ɗaya shi ne ai kun tuno mun ba da tambaye da ne na ce shi wannan azumin ba ku nemo amsa ba wannan azumin idan mutum ya mutu ana abin da wannan azumin za a rama ba shi ne wannan da zai da hayyar kuwa da ba to kaga wannan baya cikin tsari da za a zo a ce wato ba za a ba abin da jara'a take ba dole abin da jara'a take shi za ka shi za ka to kaga idan kana jin barci a kan lababan da ga dukin mota kuma mafi yawancin hatsari za ku ga a takalli hatsari yake faruwa sakan yawa cikin sakan ne duk inda aka yi hatsari za ku bi wani ya ce ɗauke kai kawai ne wanda suke yi a mintuna da yawa za ku ga kaɗan ne a ce tun daga nesa ya hango me yake faruwa wannan kaɗan ne amma wallahi mafi yawanci a takalli da hatsarin da mutuwa da ake yi to kaga idan ana jin barci kawai ayi barci wa inna lizawjika alayka haqqan to banda wannan matar ka ba tana da haƙƙi a kanka matar ka ai kaga haka ta faru da Salman al-Farisi da Abu Darda abokai ne abokai ne asali asali ita ummu da zatin waye zaure ta mun biya jiwa da bari bar waye to mijin da abu da za asali Salman al-Farisi yake da ta sai tura abu da za ya je ya tambaye Umar sai dai sai ta yi kuma kai nake so sai dawo ya zo ga yawa um Salman sai Salman ya ce ta fito da gwani wallahi aboki na ne ba komai ya yadda kuma har ya zanto yana iya kai mai ziyara lokaci bayan lokaci wata rana ya je gidan ya ganta kamar ba amarya ba ta yi shiga ta tureki yace ya haka yace abokin da haka ne kullun sallah abin nufi in ma dai adam baya gani kullun cikin azumi shi ne yake so kyale shi bari da shi ana kawo abinci shi ne maza mara yace ya zo ka yake wallahi sai dai mutu kai dare na yi ya ga da dare abin da yake ya ji yake da dare din sallah shi ne yana miƙewa yake ko ba ka kwana kan ya kuma fakansa ya kuma miƙewa yake ko ba ka kwana bai kyale shi wace da yake furabul awa ko awa ɗaya ne da ta take sallah shi ne shi kuma wai saboda ƴan gaba gaba ya je kawai annabi ƙara annabi shi ya yi ni ki so da haka idan wato da yawa za ka ko da suna san addini amma suna ta wasu abubuwa a kan kurakurai saboda shi addini in dai ba ka karatu za ka yi ko to za ka zama mai ɗabi'a da tara da tara su ne wato wannan ɗabi'a za ka yi wasu abubuwa wani sai ka sai ka ba wasu sha'awa ba a kofar gidanka ko a gidanka ko a masallaci amma kuma ba shi kake yi ba ya hasabuna annahum yusiruna sun'an ba daidai ba ne saboda haka sai ya ce ne sai ya gaya masa ya ce to matarka na da haƙƙi a kanka wa inna lizawjika alayka haqqun jam'i ne na azza'ir wa huwa alladhi yazuruka ko masu kawo ma ziyara ma suna da haƙi a kanka ba zan je yanzu mun yi da kai yanzu kuma ka hauki ya mulle ni kai sai ya mulle a ce wai sallah yake ba ka kyauta ba ka saba wa Allah sai yana to saboda haka masu kawo ma ziyara ba suna da haƙi a kanka wa inna bi hajjika an tasuna kullu shahrin thalathata ayyam annabi yace ya ike ka ka azumci kwana uku a kowane wata kaga ba ware yaushe ba fa inna laka bi kulli hajratin ashra amsalha domin kowane aiki alkhairi guda ɗaya idan ke za a baka lada goma fa inna dalika siyamu dahri kulli wannan shine azumin zamani gaba ɗaya yace fa shaddatu fa shuddi alayya yake matsanan jami'a aka tsanan dama za mu zo mu ji za ka gane damar ɗin domin annabi ya ce lai yuta da dina ahadin illa galaba ba wanda zai ɗauko wani abu da zai tsananta wa kansa a dini ba sai sai abin ya zo ya fi ƙarfinsa duk abin da ka ɗauko na tsanantawa wanda Allah bai tsananta ma ba to wallahi sai ya fi ƙarfinka ka zo ka kasa kaga can wanda hadisin ba za ka faɗa cikin ka ba ahabbul amali ila Allah adwamu ko adwamu hawa in Allah ba za ka faɗa cikin ba me ya faɗa sai ya kulki ya rasulullah yadda ya ce ya ba ikin Allah in ni ajid kowa ina da ƙarfi kun san yana cikin matasan sahabbai a ibnu amr bin al-as shi da wanda muka ce shi da mahaifinsa ta zara shekara goma in suka ce shi da uban ɗauka za ka yi wa da ƙari ne zan so su ta rayuwa a tafa duka haka take shi ma mahaifin zai ne kai ƙarar ƙara to kaga ai ana cikin wato sai wato zaman urufiya ke yana ji da ƙarfi to sai yake kana sai yake batun kiyama nabiyyi lahi dawud alaihi salam yace na umar horeka da yin azumi irin na annabi dawud alaihi salatu wa salam wala tazid alaihi hadi kar ka tsara akai kuntu sai nace wa ma kana siyamu nabiyyi lahi dawud ya azumin annabi dawud din yake قال سيدي نصف الدهر رب زامن فكان عبد الله يقول بعد ما كبيرا عبد الله عمرو بن العاص يتي باين يا من ينجا يتي يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم sai da yazo yana cewa ina ma na rike saukin da annabi ya mu dan da yazo ba sai kaza yau da duka ji wani zo ba ya iyawa ya koma cikin da miskini yace ina ma saukin da annabi ya mu na rike da shi ta din san da annabi ya bare ko shawara ce a shawarar ce mai hankali karba ce yi to wa ina ba ka da to sai ga dawowa ake yi wannan to ka ji da kanka yace ina ma na da kisar saukin da annabi ya yi karshen rayuwarsa domin da karshe kaza baya iya da wanda zai sallah misali mu ya zo ya raka hamsin ko ɗari ko kaza ya zo ya kaza ya dena ba zai iya ba wane mutum ke ya ce kan eh hadisi na gaba dari bakwai da shida ana abdullahi bin amr bin al-as qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'il qur'ana fi shahri kaga a wajen tilawa sai aka ja kunnan sa cewa in za ka yi tilawa domin Allah rabba ne eh gangaran kafu bai aka ce da shi ka karanta in za ka karanta alqur'ani ka karanta fi shahri a cikin wata guda kullu sai nace ni a jin kowa a ina ji da karfi wato wata da a wata da yayi maka dan kullu ibi kullu ibi wata da yake a ta kala har sai yake fakara u fi sabai yake to kaga ka karanta a kwana bakwai ana tarajewa yake jiye markala ba za fa yi a alheri aka zo kwana bakwai wala tafid ala zalik annabi yake karka tsara akan haka a shi ne aka ba da shawara ko kaga can shi ne idan za ka ji a juzi juzi kwana da rabi ke shi za ka ji juzi wa amma wannan hizbi duk da bahaushe yana takurawa juzu shi ne izu biyu izu biyu shi za bahaushe sai ce izin ka nawa saboda haka juzu izu biyu biyu ke ya kare ne okay to saboda haka hizbi kuma kin yi dai dai to kaga an ce hizbi biyu da karshe sai aka baki akan cewa ya kare a ga ya kare muna da bukatar kenan mu tsaya akan hadisi sai a daina sakacin da ya tafi to sai ce wato اقرأ القرآن في شهر وقلت إني أجد قوة حتى قال فقرأه في سبع حتى يجد كرت كانت أخوانا بقل ولا تزيد على ذلك شيء أكبر الشاورة فبطار مقبتا يا يا مقبتا شيء شيء سيأكرت sai a karanta mutum ya rika ya dau tsarin famili shoki rana ta farko a kwana bakwai rana ta farko zai karanta daga fatiha zuwa suratul ma'ida a rana ta farko daga fatiha zuwa suratul ma'ida rana ta biyu daga suratul ma'ida zuwa suratul yunus rana ta biyu rana ta uku daga suratul yunus zuwa suratul isra rana ta hudu daga suratul isra zuwa suratul shu'ara rana ta biyar daga suratul shu'ara zuwa wasafati rana ta shida daga wasafati zuwa qaf wal qur'anul majid rana ta bakwai daga qaf zuwa nan to su magabata aka ce karanta har sabai aka ce saukar ta alqur'ani a tati shine aka yi masa formula ake cewa family sauki bi sauki fa'in kaga fatiha zuwa ma'ida ni mun to kuma daga ma'ida zuwa yuni kaga ni kaga family ta tafi sannan kuma sai ka koma bi sauki to daga yunus zuwa ba'in nan shine suratul bani isra'il ka bayyana da banu isra'il ai aka faɗa haka ko yawwa saboda haka daga yunus zuwa bani isra'il suratul isra to daga suratul isra kuma zuwa suratul shu'ara shi ne sunan da daga suratul shu'ara zuwa suratul wasafat shi ne wawo bi shau kafin kuma daga wasafat zuwa kafin qur'ani da shi daga kafin kuma kowa ya san karshe shi ke to haka ake so eh fami fami bakina bani bi sauke ai an gane ma'anar ko yawwa bakina yana cikin yauki wata kila kaji yake ci ko kuma tilawa yake tilawa kenan bani bi sauke to wannan shi ne to wannan haka ake so mutum zai yi sauka alkur'ani in dai ba gurin da suka keɓance ba suka keɓance cewa daidai a wani lokaci ko wata rana ne madara da wanda daga daga ranar ta wuce aka ce a ranar ba da yi zama mutum ya je Qur'ani da yawa kamar misali a ajin shi da su iya wannan lokutan mutum ya ce zai iya yi a irin wannan lokutan suka ce ba ko yana nan da yadda kare da shi zai karanta alƙur'ani da yawa babu ko har wani iya yi doka kamar yadda ake faɗa imamu shafi imamu ahmad bin hanbal suna wannan ba komai amma kada mutum ya mai da shi al'ada a ce shi huda huda ne shi ba huda huda na fago ba Allah ne yake ba ya ga yana saukar Qur'ani ba kan ba hauke ne to idan ka ce yana saukar Qur'ani wanda Qur'ani yake saukewa huda huda na Annabi Sulaiman ne aka yi zamanin sa to wanda Qur'ani idan ka ce huda huda sauka yake yi har bujiyar ba wani ka samu wasu waya sunan bujiyar za a kai ba jin hawa idan aka tashi ba ka bara sai a ce ka je ka nemo sassan wannan bujiyar da wuri wuri ya wuce sauka za a baka maganin da za ka sauke kai ba ka haɗe to da ba duk kowa zai kwanta a gida ya ce wannan bujiyar ba ya haddace da duk masu kuɗi ne sun riga mu haddace domin yana da kuɗin da za a nemo masa sassan yana kwanta a gida wallahi ƙarewa zai kama da ya ƙare duk rufe ka ga ba zancen fita mai kuɗi ba zai fita ko ina bai yana kwance ga naira ga nama ga tilawa kai kuma ga talauci ga ba komai haka shi ne kawai to kaga a ke abin ba na yake ba ba na yake ba to wannan shi ne wala ta zira ala zali kada kai dake a ga haka kaga wannan yana nuna mana hadi abu da wato sauke alqur'ani kada da kwana uku wannan hadisi ya tabbata da ya halatta ba shin ya zo ya sauka alkur'ani kada da kwana uku me dalili illa illa shi ne ba za ka gane qur'anin ba shi kuma qur'ani yana zo a biya gidan a gane na ja ba da wannan misalin wanda zai zo da adili ya sauka ɗaya ko biyu ko uku amma bai fita da wata ma'ana da tadabburi da ma'anar wata ayar ba wallahi ba ruwan da ya karanta izu ɗaya amma ya gane ma'anarta ya bi ta alkhairi ba shi za ku aka canza akala ba na cewa da duk shekara na azumi ya zo sai an sauke kullum izini za a yi sauka ana tafsiri amma aka canza wannan akala domin zuwa ce wanda bai ce tafsiri bai yi shi ma ya yi shine hikimar ba kai ya fassara alamsar kai fa zuwa nasu da kake karantawa kullum a sallah to da wannan azumin idan ya zo ya tafi baka iya ba to baka fita da baka samu take away ba so ake yanzu turorin da ba ka iya gane sai suka gane yadda idan liman ya zo bara sallah yana kama gurin zaka tuno cewa wannan fa sababul nuzul din ayar ba ka gane sannan wannan gumurzu aka yi tsakanin annabi Ibrahim da mutanen haka ake so wajen biyan Qur'ani an daina yayin kawai zuwa biyan Qur'ani gangaren ne yake ya tabari amma ba ba a yi ne ba an wuce wannan gurin abinda ake yi da alqur'ani da dabburun wa amal ka biya shi kai tintin jini a kanka kuma ka rika kokarin aiki ne wannan shi ake so a dora mutane shi sa san da dan da ya dawo yake ma ya haddace alqur'ani to ranar aiki ya sami damuwa domin dole ne ya san ma'anonin alqur'ani banda sauran ruwayoyi a tura shi rika jin ma'anoni a nan ne zai zama cikakken mutum mutumin kirki wanda da an gangi ba sai an ce wa da hadisi bane mutuwarsa ta ja wannan da sauran akarakin sa abokan sa ba daidai ba da kaga mutum hadisi amma ta ja ja duk jajin da ake a kofar gidan da yake a wannan qur'ani bai rasa shi ba to ake ga idan alaran mali duk karancin shekarun sa to a gani da an ce wa da alaran mali da tije kalle shi ce ko da dai yace ai na ga alama amma sai a zama mai yi wannan din a ce kwarai kuwa to Allah ya kawai jira ka ta fara wannan to matsar da ibadi ne a hilo asara kar ka saki a baka wannan lambar dan za ku akwai wanda Allah ya musu baiwa ta kokolwa mai kwarin gaske amma ta take ne sun hada da abubuwa sun hada da Qur'ani amma duk wani ne da ake alayin su a ungosu da shi a wannan da ba daidai bane to ake a ganin duwarsa ta sha bamban kamar yadda Abdul wato Aurubin Salama suka samu wannan tambarin sun suna kanana a cikin zafi yana shekara bakwai aka fara tura shi liman tun yana shekara bakwai cewa ya zama liman sai da ya shekara tamanin da wani abu yana liman sai a Madina har ya tsufa yana iya tuno cewa lokacin da muna yara annabi ya koya mana kaza haka ake so da zarar Allah ya maka wannan baiwar domin kai Allah ya ce a girmama ka amma in baka girmama ka kawo ba za a girmama ka ba hadisi Abu Musa al-Ashari annabi ya ce inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhikri muslim wa hadil alquran yana daga girmama Allah shine girmama mai gurbura da tibi da mahaddacin Qur'ani to amma ma da shi ne irin to duk abin da ake da shafi da jiyansu haka kamar da jimanin mai gurbura ne duk inda ake shaganci da biya ke yobe ta kwane da za ka girmama shi ba amma burbura girmama burbura girmama Allah haka annabi ya girmama ma da shi Qur'ani duk kallon da ke garin sa girmama Allah ya ira da iyayen mu da wanda wato ne yanzu na zamani da suka zo za ka aka ce wannan Allah rabba ne ba ruwan da ke garin sa za ka suna girmama shi ba in da hadisi suna aiki ne amma ka duba ka gani yanzu nawa nawa ne za ka ga abokai sun san cewa wani abokin zane amma Allah ramma amma za ka har wasan banza ba za a daina ba a cire man hula a jaji ko ba ya so a gurgo shi kaza kaza a ɗaga shi sama a yi kaza wannan ba daidai ba ne Qur'an da yake ɗauke da shi shi ne zai ma tarko ko da ka ke miki ya hana ka wulakanta shi amma girma wajibi ne girma ba kansa kamar yadda muka faɗa wannan shi ne to ya yi ko mu dora ya yi ko to nan za mu tsaya saboda an samu yankewar yau ne ma mun ko mun ji arba'in yanzu ko mun ji mu arba'in da biyar abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yaje mu wannan tambayar su shine wai suna cikin haka soka wai kawai sai suka ga tukwane wato ashe kabari ne a gurin to wai za mu ɗauke shi ne ko kuma mu bari shi mu yi aikin mu kawai suna cikin haka zo kawai kaga abin da yake nunawa a karatun mu na akawun da na yi satin da ya wuce a yi mun faɗi daga cikin maganganun malamai cewa ga shekarun da suke ganin idan makawarta ta kai za a iya yi a gurin shekara nawa suka ce arba'in amma da kan da ya fi inganci shi ne saboda kawai irin su wai mutane ba mutane a gurin ba wai da can domin wasu arba'in din za a je a ga mutane shi ne annabi tambaya cewa ga wani makabartar gari a ta fi shekara arba'in ne kuma idan ka je yanzu har yanzu da mutane domin ana yi hakan ne ana kuma sabuntawa za ka guraren da aka jima ba ya haka ba abin da mutum da yanzu an biyo gurin ake kuma binnewa to kaga wannan ba da danga ce shekara kaza to idan irin wannan ta faru a cikin gari kamar yanzu na cikin unguwa idan aka zo ana haka aka san da irin wannan kwakuli da za a yi gaba ɗaya a mai da ita makabarta shi ke mun sha ba da wannan misali lokacin muawiya ibn abi sufyan dan da aka zo za a jawo famfo cikin madina a daji cikin madina a lokacin madina tana Madina da ba wato dan kankanin gari ne wanda duk wanda ya taba zuwa masallacin Annabi a yanzu gaba ɗaya Madina a lokacin da kai farfajiya ne girma ba gaba ɗaya ta shi za ka ga ce Madina aka ce kasuwar waje kaza sai a ce in ka je da kana tala ne ba za ka ganta ba domin ta darbe yanzu a cikin masallaci wannan masallacin ai unguwannin da suna da yawa to sai kuma har yanzu ba da ɗaji to saboda haka da aka zo sai aka tadda ana cikin haka rami aka tadda wasu gawarwaki muawiya yace a kwashe su a maida su wani guri inda kake ganin baki wani garɗa yanzu ko shi hada ohun ai asali ba san ke wace ne su aka yi aka dare su aka kewaye su a gurin za ka ga an kewaye an sa karafa za je ka iya lekawa kuma a shafa gurin ne bayar kamar wurin magana za ka ga a shafi amma kaburbura ne da akwai saboda su suna abin tsarin cewa annabi ya hana a yi wa kabari dodo mu kuma bayan dodo sai an yi ya maka kanki an sa kayi da duwatsu babu masu tsada a jikin kabari wannan fa kudin magada ne kuke ba kuke kuke cin wuta barka mabun ai babu ai shi ne ake cewa sai na abubakar lokacin da ya zo rigar da ya bari yana zuwa man da kafa ne biki wani ya bai shawara ya ce a canza za sabuwa ya ce ai rayu ne ke bukatar sabuwa me rai ba sai matacce ne zai da wani sabon saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura cewa za a iya ɗauke kabarin gaba ɗaya a canza a kai shi makabarta a ci gaba da haka so kawo idan kuma makabarta ce wannan kuma daban bai halitta a je makabarta a yi ba bai halitta ba za mu zo su gabobi a kamun da nai kamar yadda ake riya in sha Allah karatun mu na Laraba wannan shi Allah ya dace da awwal da muka fada dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya gina gobe insha Allah alwaki za mu biya katin da ya wuce mun biya a kamun da nai muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon bunta اللهم استجب دعانا ودعاء وسائر الدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقط يا برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.